بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na litinin 18 ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da 30 ga watan disamba shekara ta 2012 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi al-dhal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Kamar yadda muka sha bayyanawa, wannan malami ya rubuta wannan littafi saboda kai agaji ga sahabban annabi da kuma ‘yan ɗakin annabi, dangane da farmakin da ‘yan shi'a suka kai masu’ domin cin mutuncinsu da zubar musu da mutunci da faɗin ƙarerai da abubuwa na ɓatanci a kansu Allah maɗaukin sarki ya saka malamin nan da dukkanin alkhairan duniya da lahira Allah ya sa mu dace to mun shiga al-mab'ath ath-thani nash'atu rafida wa bayani duwarar yahudi fi nash'atihim mala yace zai mana bayani akan yaushe rafida suka fara yunkurowa da tasowa sannan kuma wani gudunmawa ne Yahudawa suka bayar wajen samar da su. Mala ya fara mana magana akan cewa akwai wani zindiki mai suna Abdullahi ɗan Saba al-Yahudi, mutumin ƙasan Yaman ne, wanda a bakin shi aka fara jin zagi da cin mutuncin sahabbai. Ya musulunta a zamanin khalifancin Sayyidina Uthman. daga lokacin da ya musulunta wai sai ya shiga duniya yana ƙoƙarin wayar da kan musulmi akan cewa ya za a yi a ce annabi isa zai dawo a ƙarshen duniya kuma a ce ba ku gani ya za a ce annabi isa zai dawo a ƙarshen duniya kuma a ce wai ba a yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai dawo ba kuna fahimtar wannan shi wannan maganan ma ai ba za a kama ta ba to ya je garuruwa da yawa ya yada wannan gubar da ya isa sha muka ji cewa sun wartake shi shine sai ya dawo misira ya samu ya zauna ya jima a wajensu ya nuna masu cewa ai shi ya zo da alkhairi ne kaga mutumin da ya musulunta ɗazu-ɗazu yanzu nan ya shigo ku ko kuma yanzu yana da shawarwari yana da ta cewa a kanku to da ya zauna ya fara yada waɗannan abubuwa to shine sai ya kafa hujja da ayar da Allah madaukin sarki yake cewa innal ladhi farada alaykal qur'an laradduka ila ma'at lalle wanda ya wajabta maka bin dokokin da ke cikin littafin alqur'ani da ya saukar maka zai dawo da kai daga inda ka bari malaman tafsiri suka ce hakikanin fassarar wannan aya shine ne Allah madaukin sarki ne ya saukar da Alkur'ani kuma ya umarci annabi hijira daga Makka zuwa Madina to ya kwantar da hankalin shi an mai alkawarin za a dawo da shi inda ya bari ina ne ya bari Makka zai dawo cikin izza cikin ɗaukaka ba tare da jin wani ɗara tare da shi ba wasu malaman tausiri suka ce abin da ake nufi shine Allah madaukin sarki ne ya kai ka aljanna sanda aka yi Isra'i da Mi'raji to ka kwantar da hankalinka irin gara basan da ka gano a cikin aljannan nan to Allah madaukin sarki zai dawo da kai mun gano wannan da kyau ko ba wani wanda ya fassara ayan da cewa wai annabi in ya rasu wai zai dawo duniya annabi bai fassara wannan ba duk wanda ya ce maka annabi ya fassara da haka ko sahabbai ko ɗaya daga cikin malaman tafsiri amintattu da aka yi da fassararsu to ya kawo maka da isnadi tabbatacce cewa ga inda suka fassara wannan magana da shi wai da wannan ayan ne ya fassara ta haka haka aka samu 'yan kadiyaniya waɗannan 'yan ahmadiyya suka ɗauko ayan alkur'ani suka yi mata irin wannan fassara na son zuciya wai suka ce ai haƙiƙanin fassaran wa mubashiran bi rasulin ya ati min ba'di ismuhu ahmada wai annabi isa yana ma annabi muhammadu bishara wai ai ba ma kai kaɗai ne manzo ba har akwai wani annabin da zai zo bayan ka sunan shi ma ahmada takwaranka ne jama'a mun gane wannan da kyau ko wai shine ahmad gulam jama'a idan kuka sa yaranku a makaranta ya zama hadda kaɗai suke yi ba zauna an karantar da su ma'anan alkur'an annabi da sahabbai ba ka gaya min yadda suke da tsaro akan abin da ya shafi aƙidansu ba za a iya lalata su ba kaga aya ce amma ba karanta ta daidai ba ba fassara ta kamar yadda magabata suka fassara ba shi yasa dole ne kai ma addinin ka kaidi da cewa zaka bi ne kamar yadda annabi da sahabbai suka bi shi ne sai ka zauna lafiya mun gano wannan da kyau ko yanzu wannan sahabi ne da ke fassara wannan ayan yanzu kafin shi duk sahabban da suka rayu ba wanda ya san fassara ayan sai shi da ya musulunta ba yahude shekaran jiya Allah ya kiyaye sai ya ci gaba da masu ƙarin haske cewa fa Muhammadun a haƙƙu bin rujo ai Muhammadu shi ya fi cancanta ya dawo min Isa sama da Isa qala faqbila zalika anhu nan da nan cin da ya tara taron jahilai sai suka carab sai suka anshi wannan da'awa daga wajen shi wa wada'a lahum raja'a to daga nan ne kafa masa aqidar raja'a za a dawo kun ji aqidan farko da yahuda suka fara kyankyashe ta da suka fara kafa da'awan shi'a da ita ita ce aqidatur raja'a dama aqidin mala ya ce guda nawa ne guda hudu ne fatakallamu fiha aikanka ce haka mutanen Misra sai maganin ta yada a cikinsu. Duk majalisin da ka je sai ka ji ana tattauna wannan maganin cewa annaba fa zai dawo, annaba fa zai dawo, annaba fa zai dawo. Sun maƙala lahun ba'a da zalika, da ya lura sun karɓi wannan da'awa tashi sosai sai suka ce innahu kana alfu nabiyin ya ce ku sani akwai annabawa dubu wani kulli nabiyin wasiyin kowane annabi yana da wanda ya wasiya cewa bayan tafiyan shi shi zai hau karagan shi bid'a ta bi kenan bid'an wa bid'an wasiyi wa kana aliyun wasiyi muhammadin sai kafa masa cewa ai muhammadu shine wasiya aliyu shine wasiyin annabi muhammadu sun makala sannan sai ya ce muhammadun khatamul anbiya Muhammadu shi ne cikamakin annabawa wa aliyun khatamul ausiya shi kuma aliyu shi ne cikamakin wasiyai. Jama mun gano wannan da kyau ku, haka ya gina masu wancan maganar, cin da sun yadda annabi zai dawo, kuma ga wata ƙarya can da ya zo ya zuba, ya ce annabawa dubu gaba ɗayan sun bar wasiya ga waɗanda za su gaje su. To shi annabi ya bar wasiya ne Ali zai gaje shi, kaji, wai ba Yahudan da ya musulunta shekaran jiya, shi zai gaya wa sahabbai wannan magana da bai samu wajen zama a maka ko madina ba sai ya shiga duniya da ya je sham ya tarar da an riga shi da ilimin addini sai ya gudu sai ya tafi can kingin inda fir'auna ya bari gyauran fir'auna kawai daga zuwa sai suka karɓi wannan da'awa ta shi mun gano wannan da kyau ku ya je kufa sun karɓa ya je basara sun karɓa in aka ce kufa da basara a wancan lokacin to fa har ya haɗa har ɓangaren iran da ɓangaren Turkiya na yanzu, mun gano wannan da kyau ku? Ita ce Kastantaniya, kuma mun gane babban birnin ƙasan shi ne Kastantaniya. Istanbul kenan ku? To, duk wannan da awana shi ya je ya kafa a wurin sun samu sun karba. Cewa ta yaya za a ce annabawa dubu su bar wasiya, sai kamar manzon Allah ne bai da wasiya. To, wasiyin shi shi ne Ali. Sun maƙala lahun ba'a da zalika. to da yaga sun karɓi wannan sai kafa masu kuma wata aƙidan ya ce wa man azlamu mimman lam yajiz wasiyata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ku sani babu azzalimi irin wanda bai zartar da wasiyar annabi ba wa wathaba ala wasiyar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan ma bai zartar da wasiyan ba sai da ran mikiya akan wasiyin annabi watanawala amr al'umma ya mamaye al'amarin al'umma wai yanzu shine jagora shine kaza bai cancanta ba bai dace ba sun maƙala lahun ba'a da zalika bayan nan sai ya ce inna Usman a haɗa habi gairi haƙƙin yanzu Usman da ya hau kan karaga yake jagoranci to wannan jagorancin da yake bai dace ba bai cancanta ya yi ta ba kun gano wannan muke ku ya ɗauko masu cin mutuncin abubakar da umar tun dama ya ce waɗancan sun yi da ran mikiya ne ba azzaluman da suka kai su to cin da yin sarra su to sai gadar da zagin su shi ko wannan da yake kai yanzu sai ce to yana kai ne bai cancanci zama kanta ba wa haza wasiyyu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kun ga ga wasiyin annabi na raye fanhadu fi hadha al-amr faharrikuhu ku zo a je ai tawaye a kauda wannan da yake kai sai a tabbatar da wasiyin annabi a je a karfafe shi wabtada ana ala umara'ikum amma dai ku fara sukan waɗannan shugabannin naku wanda Usman ya kafa su a kowane gari sai aka yi masu daren miki ana cin mutuncinsu inda kawai ba su yi nasara ba shine sham inda mu'awiya yake mun gano wannan da kyau ku nan ne kaɗai ba su yi nasara ba shi yasa a duk duniya yahudawa ke ƙin mutanen sham a duk duniya yahudawa ke ƙin mu'awiya a duk duniya yasa waɗannan almajiran yahudawa 'yan shi'a suke matuƙin ƙin mu'awiya ba ɗan ƙanƙani ba jama'a mun gano wannan saboda ba a karɓi da'awansu a nan da suka je da ita ba shi ne suka fara zagi da cin mutunci wa azhirul amr bil ma'arufi wan nahyi anil munkar amma ba su fito karara da zagi irin na 'yan duniya ba sai suka makale a rigan malamai cewa wai su suna umarni da kyakkyawa ne da kuma hana mummuna tastamilunan nasa suna ta kokarin karkatar da mutane ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kun gano wannan da kyau ku wada ohum ila hadha al-amr suna ta kiran mutane zuwa ga wannan al'amari fa batha du'atuhu wa kataba man kana istafadahu fil amsar fa batha du'atuhu sai ya yada waɗanda za su yawo wajen yada mai wannan da'awi a ko'ina wa kataba man kana manista fadahu fil amsar waɗanda suka fa'idanti da wannan da'awa nashi da ke garuruwa gaba ɗaya sai ta aika masu da saƙonni. Mun gano wannan da kyau ko? Istafsadahu wanda ya ɓata su, mun gano wannan ya ta aika ma waɗanda ya ƙoƙarin ɓata masu tunani da saƙonni iri-iri na sababbin abin da ake so daga nan sai kaza daga nan sai kaza haka dai. wa katabu su suka raka aiko mai da sakonnin irin yadda ake karɓansu da matsalolin da suke samu ya ba su shawaran yadda za su yi wajen yaudarar da sauran mutanen wada aufi sirri ila ma alaihi ra'ayuhum suka dinga da'awa irin wannan a sarrance shine za ga yanzu kuna tare sai a kira ka koma gefe sai nuna maka wane malamin ku ne mutumin banza ne saboda kaza saboda kaza sai a kalli wani abun da kai ma kana da kwaɗayin shi sai a gaya maka da haka da haka sai an tabbatar da cewa yanzu ba bai da sauran mutunci wane ma haka wane ma haka wane ma haka su waɗanda suke son a yi masu wannan aikin suna can gefe ko mun gano wannan muke ku sai al'amarin ku ya lalace gaba ɗaya dama su babban manufan yahudawa sun tsaya sun ga umar ya bi ko'ina ya yada addini har baitul maqdis ya an shi a hannunsu to yanzu ya za a tsaida ci gaban da addini yake cin daga usman ya ci gaba da abin da umar yake yi kuma suna ganin zai mamaye duniya ko'ina su ya yi to ko ba su iya sa jama'a su yarda duka ba to wannan aikin fa ya tsaya mun gano wannan da kyau ku to bayan da za a aikin ya tsaya sai an haifar masa da rikicin cikin gida a waye gari wane na kin wani wane na adawa da wani ba a ganin kima da darajar wani kuma wane ne za a zubar wa mutunci na ƙarshe shine waye jagora shine target jama'a mun gano wannan da kyau ku kun ji asalin da'awan shi'a da ya fara kenan matsalan nan daga yahudu ta samo asali kullum sai gaji an kawo maka ai wani bai kyauta ba ai ba haka ya kamata yi ba ai da kaza aka yi ai ba gauje kaza da su wani suke kaza an yi nasara ba da yake su daƙiƙai ne su kalli wannan wajen da wajen da iri ɗaya ne jama'a mun gano wannan da kyau ku sai a ɗauko ma akuya abincin da giwa ta cinye a ce sai ta cinye shi ai ta ma dabba ce jawa kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sawwaka wannan bayani malai ce karanta tarihu tabari mujalladi na hudu shafi na 340 wa haka za kan bidayatar rafdi malai ce to daga nan ne farkon abin da shi an ce ya samo asali wa ma zalat tilkal aqaidul lati da'a ilaiha ibnu saba ita wannan aƙida na ibn saba da ya fara yekuwa da kiran mutane zuwa gare ta ba ta gushe ba tasiru fi nufusi unasin min ahli zair tana tasiri ga mutane waɗanda zuciyarsu ta karkace mutane maɓannata masu mugun nufi a ransu waddalal ga su musulmi amma kuma ɓata ya kama su wata tashrabuha kuma ƙulubuhun zukatansu na ƙoƙarin gamsuwa da wannan tunanin wa ƙuluhun ana kama hankulinsu ana nuna masu abubuwa kalli kaza kalli kaza to kaza ya kamata sai aka waye gari sun canza daga hukuntar da nasi sai zai koma hukuntar da hankali hatta kana min thimariha male ce yana daga cikin riban da aka samu na wannan muguwar da'awa shine maktalul khalifatar rashid bin nuraini shine ta haifar da kashe khalifan manzan Allah, sarkin manzan Allah, sahabin manzan Allah, Uthman bin Affan radiyallahu anhu ala yadi hadhil shirzimatul fasida a hannun waɗannan mutanen banza waɗanda suka zo da ɓanna waɗanda su ne ‘yan kaɗan cikin al'umma. Jama'a mun gano wannan da ke ku? Dama ya ɗibo ‘yan iskan ne daga Kufa, da Basara, da Misra, da Turkiyya, da iraki nan haka yi danno suka zo an tafi aikin haji duk mutane sojoji an tafi aikin haji usman ya tura wasu garuruwa an tafi jihadi sai suka suka mamaye madina mun gano wannan da kyau ko suka kashe mutane suka yi abubuwa iri-iri suka kwace masallaci suka yi ɓanna iri-iri an zaburo za kama usman agaji 'yan tsaron sojojin da suka rage sai ya tsaya ya kalli gayyan nan sun fi gayyan shi yawa mafi yawanci ba sa gari ya ce to a fada a madinan annabi bayan annabi ya ce harami na ce ku su me gayan abin da suke nema suka ce kashe kaza ne ya tsaya ya zayyana musu duk waɗannan abubuwan da annabi ya faɗi a kan shi lokacin da ya sai rijiyar roma lokacin da annahu ya hau kan mimbari lokacin da aka hau dutsen uhud duk waɗannan hadisan da kun sani sai da ya kawo suka ce sam nan dama kafin a kawo mai hari an riga an bayyana mutane shi bai yanzu kafiri ne yanzu bai da mutunci yanzu bai da kaza bai da kaza bai da kaza shi yasa fitintunin shubuhohi da ake bin mutane ana sa musu jama'a kun ji asalin farkonta kun gano wannan da kyau ku kuma ba wai ta tsaya bane za a ci gaba da yawo da yama ɗaiɗe da ita har sai zuwa sanda Allah madaukin sarki zai bi zai rusa ta Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu malam yake cewa hatta idza ma jaa ahad ali ibn abi talib radiyallahu anhu haka wannan abin ya ta tafiya har zuwa zamanin sayyidina Ali bada'at tilkal aqaid tazharu sai wannan aqida sai ta fara bayyana ilal wujud ta fara fitowa sarari akthara min dhi qabl sabanin yadda take a baya kun gano wannan da kyau ko ila an balagat aliyan radiyallahu anhu har abin ya zo kunnin Ali kai tsaye fa an karaha ya nuna wannan abin fa ba daidai bane ashadda ma ya kunal inkar inkari mai tsanani ya yi wata barra ha ya nuna bai goyon bayanta wa min ha da kuma waɗanda suke a kanta jama'a mun gano wannan da kyau ku barin tsaya muku wata matashiya a nan a lokacin da aka kai ma usman hari aka kashe shi a sham sayyidina muawiya shine gwamnan shi kuma ya san da awansu abdullahi dan saba cewa suna da awon cewa ba wanda ya dace sai Aliyu. Kun gano wannan muke ku? Sai kuma ya ga an kashe Usman. Sai kuma shagagari a kai mai labari ai gashi nan Aliyu ya hau karaga. To sai ce to da lauje cikin naɗi. Kenan da hannun Aliyu aka kashe Usman. Mun gano wannan muke ku? Ka gaya min yadda za gaya ma mu'awai ba hannun shi. Wanda yake da'awar cewa yana gwagwarmiyan kara manufan ahalal baiti. shi ya jagoranci wancan tsaura ɗin, wancan zanga-zanga da juyin juya halin kashe kalifan musulmi. kun gano wannan da kyau ko shine shi yasa sai Muawiya ya aiko ma Aliyu cewa ai bincike a gano wanda suke wannan aikin sai ce ai sai gwamnati ta zauna yace a daga nan sai su waɗannan mutanen sai kuma shi Abdullahi dan Saba sai ya ware wasu sai tura su wajen Muawiya yace to karka yadda gayi nan ya zo ya kashe khalifa kuma ya hau kan karaga da hannun shi sauraka shi ma bai dace ya hau ba a naɗa wani ne wanda ba a zargi don me zai hau ya za a yi bincike bayan kuma shi wannan aikin sai ya ware wasu sai ya turo su wajen ali sai ce don menene musulmi za su yi maka mu baya a gaba ɗaya shi kuma yana gwamna ya ware ya ce bai yadda ba sauraka ya raba ƙasan musulmi sauraka wanda ya zo ya tadda musulmi kansu na haɗe ya nemi ya raba kansu ka a yaƙe shi kawai sauraka fita ka yaƙe shi sham ɗin nawa take kaza kaza kaza kaza kaza Ali sai ya shirya yaƙi sai ya tura waɗance ce ku kuma ga Muawiya dan menene bai da gaskiya ko kuma ya tada tashin tashina zai yaƙe ku yanzu kare kai ya zama wajibi gare ku kun gano wannan da kyau ku ku fito ku kare kanku sai suka fito babban manufan ta tabbata ko wata tabbata ba musulmi ya ɗauki makami ya kashe ɗan uwan shi musulmi musulmi ya ma ɗan uwan shi sharri musulmi ya ma ɗan uwan shi kage babban bukatan ta tabbata yaƙi ya turnike ba ɗan ƙarami ba sabon manzan Allah suka cire hannunsu gaba ɗaya don sabon da suka shiga wannan rikicin a duka ɓangarori guda biyu ba su wuce mutum talatin ba in kuma wani ya san lissafin cikin waɗannan da ke cewa sabai suke wancan aikin ya faɗa duka ɓangarorin alin da suka mara mai baya ba sabai ba ne saboda sabai sun shiga duniya sun tafi jihadi wasu sun shiga duniya sun je karantarwa mafi yawancinsu da annabi ya rasu watsewa suka yi fa abubakar na rasuwa sai ƙara nisa ana kashe umar sai ƙara nisa mun gano wannan kyau ko zamanin usman kuma ya kwaye sauran ya baza su duniya aka naɗa waɗannan gwamnoni waɗannan kaza waɗannan kaza tsarin musulunci gaba ɗaya ta tafiya kuma wasu sun tafi jihadi ba su dawo wasu a can suka rasu to wannan yakin ne tarnike ya haifar da abin da ya haifar da yan shiya suke ta ƙarerayi wanda su ne suka assasa shi ko mun gano wannan kyau ko amma ba su taɓa yarda a ba da wannan tarihin na gaskiya ba dan za a gane cewa me suka yi kun ga abin da suka yi wancan ba yahudan shi yazo ya assasa wannan bala'in yasa aka kashe sarkin manzon Allah khalifa sayyidina Uthman kuma ya hada fitina ba ƴar karama ba Ali ma bai bar shi ba ku zo mu ji wa mimma sahha fi zalika malaci yana daga abin da ya inganta daga sayyidina Ali radiyallahu anhu ma rawahu ibn asakir shine abin da ibn asakir ya ruwaito an ammar daga ammar az-zahani ko ad-duhuni qala yace sameta abu tufail yaqul naji baban tufail yana cewa ra'aytul musayyiba bani al-lujba ata bihi mulabbibahu ya'ani ibnu sauda wani dan doka ne dan sandan sayyidina Aliyu ya kamo Abdullahi ɗan Saba shi ne Ibn Sauda shi ne Abdullahi ɗan Saba, uwa shi ne a Sauda mun yi bayaninta a baya ko? Mimbar. Da ya zo da shi wa Aliyun alal mimbar, Sayyidina Ali yana kan mimbari faƙala Aliyun, sai Sayyidina Ali ya ce ma sha'anuhu, me sha'anun wannan? Faƙala suka ce ya alallahi wa rasulihi, yana ma Allah da manzan shi ƙarya ne. tarihu madinatu dimashq karanta littafin tarihu muqadda madinatu dimashq yace al-ism al-makhtut lamban takadda na 167 mala yace wa an yazid ibn wahab an ali qala mali wa li hadhal hamit al-aswad sayyidina ali yace me zan yi da wannan jakan banza mai cike da doyi kun gano wannan da kyau ko ma'ana kama a ce buhu ne da aka cika shi da kayan ɗoyi ya ce me zan yi da shi ma'ana wannan mutumin banzan me alakan mu da shi wannan bayan na sayyidina ali ka karanta wancan masdari da malai kokarin fassara wancan jakan banza ne mushi kawai yake nufi wa min tariqi yazid ibn wahab aidan an salamata an shu'ba qala ali ibn abi talib mali wa li hadhihi al aswad yani abdullah ibn saba Abdullah dan sa ba yake nufi sanda aka kamo shi aka zo da shi wa kana ya kawo fi Abubakar wa Umar an yi karan shi wajen sayyidina Abubakar ne a Ali ne cewa an ji shi yana zagin Abubakar da Umar sun kamo shi wancan bayani a cikin tarihu madinatu dimashq mala ya ce wa hazihin riwayatu kun ga waɗannan ruwayoyi thabita tabbatattu ne an ali radiyallahu anhu daga sayyidina ali Allah ya ƙara mashi yarda bi asani da sahiha sun zo da isnadi ingantattu shine mala yake cewa qala shaykhu Sulaiman al-Auda wa qad arsaltu wa qad arsalat wa qad arsaltu li shaykh Nasir Din al-Albani juz'an jazahu Allahu khaira bi asanid hadhihi ar-riwaya دراستها فضبطها بين الصحيح وحسن صحيح لغيره ما لك cewa kad arsaltu na aika da waɗannan isnadan waɗannan ruwayoyin ga Sheikhul Islam a Sheikh Nasir Din Al-Albani Allah ya saka mai da alkhairi cewa yana son ya mai bayani game da waɗannan isnadan sai ya ramzi a kowane isnadi wanda ya ce sahih wannan ya ce Hassan, wannan ya ce Sayhul Lagari. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Haka yana cewa duk isnadin tabbatattu ne. Malai ce Abdullahi ibn Saba wa wa atharahu fi ahadath fitna fi sadar islam Malai ce ka duba littafin da aka rubuta Abdullahi dan Saba da mugun aikin da ya haifar da tasirin da ya wajen tada fitina a farkon musulunci ka duba shafi na 98 minal hashiya ɓangaren wancan littafin da yake bayani ne Allah ya sa mu dace wahaka al-mu'arrikhun tarihi wahaka al-mu'arrikhun malai ce malaman tarihi sun ba da labari wa ashabul firak da waɗanda suke bayani dangane da ƙungiyoyi wal maqalat da zantattukan 'yan ƙungiyoyin cewa annabin saba idda'a ar-rububiyya fi ali radiyallahu anhu ibn saba ya da'awar rububiyya ga sayyidina ali qarara ya bayyana ya ce sayyidina ali Allah ne fa ahraqahu ali radiyallahu anhu sai sayyidina ali ya aka kamo shi aka banka mai wuta huwa wa ashabahu bin nari shi da sabon shi gaba daya shi Abdullah dan saba din da sayyidina ali ya kakkamo su ya aka kona su yaqulu jurjani jurjani yace as-sab'iyya min ar-rafida ƙungiyar saba'iyya ɓangare ne na ‘yan shi'a rafida yansibuna ila abdullahi bin saba ana danganta zuwa ga abdullahi ɗan saba wa kana awwala man kafara minan rafida shine farkon kafiri daga cikin rafidawa wa ƙala cikin maganganun da yake faɗi yana cewa aliyun rabbul alamina aliyu ubangijin halittu ne fa ahraqahu aliyun sai sayyidina Ali ya ƙona shi wa ashabahu bin nar da shi da mabiyan shi da wuta. Karanta littafin at-ta'arifat shafi na ɗari da uku. Wa yaqulul malti fi ma'arad hadithihi an saba'iyya Malam malti da ya zo bayani dangane da shi'a saba'iyya ya ce hum ashabu Abdullahi bin Saba su ne mabiyan Abdullahi ɗan Saba قالوا لعلي سنشي مسيدنا علي عليه السلام أنت أنت كي كيني قال ومن أنا يجت ويني قالوا سكتشي الخالق البارع كيني مهلتشي فاستتابهم علي يني مستوبة فلم يرجعوا سيبا سداوبا فأوقد لهم نارا سيساك كن وتا دخم ببن وتا وأحرقهم يقوناسوا waƙala murtajizan sai wata salon waƙa na arrajas yake cewa lamma ra'aitul amra amra muna karan a jashtu nari wa da autu kambara ya ce yayin da na ga al'amarin nasu ya wuce gona da iri ai kawai sai na kunna wutata sai na kira almajir na kambar muka ci gaba da tura su a ciki malik ke karanta littafin at-tanbih والرد على أهل الأهواء والبدع شافينا شاتوكس jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan shine farkon in shi'a da irin abubuwan da suka fara na da'awa da kuma irin matakin da sayyidina Ali ya fara ɗauka da mugun illan da suka haifar ina fatan mun gano wannan da kyau duk inda suka bayyana jama'a sai jinin mutane ya zuba ko mun fahimci wannan da kyau ko duk inda suka bayyana shi yasa zaka zo zaka ji har na yau ma suna da aqidan sayyidina Ali Allah ne Allah ya tsare mana imaninmu fasbanaka Allahumma biyamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum